الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na asabar daya ga watan jumada al-akhirah hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 400 da 47 wanda ya daidai ga 22 ga watan 11 2025 don ci gaba da tafsiri na alkur'ani da girma a yau za mu tashi akan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Walamma sakata an Musal gabaɓo, akhadal alwa وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون ولما سكت عن موسى الغضب يا يندى فشي ينسو ييشرو جاء النبي موسى أخذ الألواح بيت هشي يا داك تامشي sai annabi Musa ya ɗauki wannan alluna wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin cewa da ya zo ya da mutanen shi an hallakar da su, an maida su bautan ɗan maraki wa alƙal alwaha wa aka bi ra'si akhihi ya jirruhu ilaihi. Kenan lokacin ya jefar da wannan alluna lokacin yana cikin fushi to lokacin da fushin ya dakata sai ya ɗauki wannan alluna wanda ya jefar da su a baya akhadal alwaha wa fi nuskhatiha a cikin abinda aka rubuta daga cikin wannan allunan akwai hudan wa rahmatan akwai shiriya da rahma ta Allah lilladina hum bi rabbihim yarhabun ga waɗanda suke tsoron Allah maɗaukakin sarki. Walamma sa ka ta an musal gababo. A nan yadda kalimomin ke nunawa lokacin da fushi ya yi shiru daga annabi Musa. Wannan shi ne kalimomin ke nunawa. fushi lokacin da ya yi shiru daga annabi Musa. Mai jin larabci da farko abinda zai fara fahimta kenan. To, amma a nan abinda ake nufi da sakata sai a ce yana so. Al'imamu Ibn Jarir al-Tabari ya ce, Kullu kafin sakit duk wanda zai kame daga wani abu to ana ce mace sakit don haka yin shiru ake ce ma wanda ya shiru bai magana sakit saboda ya kame daga yin magana to haka in mutum ya kame daga fushi za a ce sakata kenan abinda ake nufi da yin shiru nan kamewa natsuwa daga wannan fushi da ya shiga ciki shi annabi Musa wanda fushin ya sa ya watsar da alluna to amma matsala wadda za ta zuwa shine shin fushin ne ya yi shiru ga annabi Musa ko annabi Musa ne ya yi shiru daga fushi. Algababo za mu ga marfu' ne fa'il, shi fushin shi ne ya yi shiru ko ya natsu ga annabi Musa. to wannan ne yasa wasu malaman suka ce wannan maqluf ne kamar yadda za ka cewa nasa hula a cikin kaina kaga ai baka tsaga kanka ba kasa hula ciki kan ne kasa cikin hule amma cewa kake nasa hula a cikin kaina da na sa hula a cikin kaina alhali duk wanda ya kalle ka ya san ba tsaga kanka kai ba ka sa hula a ciki za ka iya cewa adkhaltu alkhatam fil isba na sa zobe a cikin yatsa kuma kaga in aka kalle ka baka tsaga yatsan ka ba kasa zobe a ciki a'a yatsan naka ne kasa zobe a cikin shi zoban ne kasa yatsan ciki ba yatsan kasa cikin zobe ba to dukkan wannan larabawa suna juye shi na sa hula cikin kaina tana nufin kasa kanka cikin hula ba hular ka tsaga kanka kasa ba walamma sakata an musa al-ghadabu suka ce anan walamma sakata musa anil ghadabi lokacin da annabi musa ya nasu daga fushin da yake ciki ya bar fushin da yake ciki to a wannan lokacin akhadha al-alwa wannan taujihi ne waɗanda suka ce ai wannan ne ya isti'ara ce abinda suka wajjaha shi da shi suka ce an sifanta wannan fushi ɗin kamar wani ɗan adam ne wanda ke tsaye shi ke sarrafa annabi musa yana ba shi umarni ya ce ce masu ya haro ya ce ma haron ma mana aka izra'i ta hun ballo kamar wani ɗan adam ne ke ce ma annabi musa ce haka sai annabi musa ya ce ya haro ma mana aka izra'i ta hun ballo allah ta tabi a ne a fasai ta amri fushin ne kamar wani mutum ne ke zowa ya ce fama hatu buka ya samiri in ya gama ya ce فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا كمان wani mutum ne ke tashi yake ba annabi Musa umarni kenan an suranta wannan fushin da sura ta ɗan adam to lokacin da umarni na fushi suka ƙare sai wannan sura ta fushi wadda aka maida ta ga wadan adam sakata kinan yayi shiru ya barba annabi Musa wasu umarni daban haka zaka ga irin Fakhruddin Rafi haka ya kawo ita wannan sura walamma sakata an Musa al-ghadab akhadha al-alwah wa fi nusxatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum bi rabbihim yarhabun kinan abinda ake nufi dai da sukut na fushi shine natsuwa mutum hankalin shi ya tashi in mutum ya fushi hankalin shi yana tashi to lokacin da ya natsu wannan fushin ya tafi ya bar shi akabal alwa sai ya riki wannan alluna aka ce lokacin da ya jefar da su jefarwa ta farko su allunan sun kare kariri da suka kariri sai aka rinka nakalto abin da ke cikin alluna waɗanda suke karyayyu ana sa su ga alluna wanda suke ba su karye ba don haka Allah ya ce wa fi nuskhatiha huda cikin waɗannan alluna wanda aka kwafo abin da ke cikinsu su na farkon zuwa ga wannan alluna na biyu to wannan abin da aka fak- aka kwafo daga na farkon nan annasakh ga abin da aka rubuta shi ne ga abu an rubuta shi a littafi sai ka zo ka kwafe shi ka ɗauko abin da ke cikin wannan ka rubuta a nan wanda ka ɗauko a cikin nashi ana ce mashi nuska wanda aka ɗauka ana ce mashi nuska shi ma kenan haka malamai suka ce wancan sun karye sai aka ɗebo abin da ke cikin wancan allunan zuwa alluna sabi akwai maganganu akan allunan na menene su guda nawa ne dukkansu ba wani amfani wajen gano wani alluna ne abin da ake so dai mutum ya fahimci cewa annabi musa alaihi salam lokacin da ya tarda mutanen shi sun hallaka fushi na dan Allah ya sa allunan ma bai san yadda ya jefar da su ba. To daga baya da fushi ya wuce mashi sai ya ɗauki wannan alluna wa fi nuskatiha huda cikin abin da aka rubuta cikin wannan allunan akwai shari'a wa rahmatun da kuma rahma jin kai na Allah lilladina hum li rabbihim yarhabun ga mutanen da suke tsoron Allah Ubangijinsu. Mun yi bayani baya cewa ɗaukan magana ta Allah a jefar da ita, malaman fikihu suna sa shi cikin ridda. Yanzu Alƙur'ani ka ɗauke shi kai jifa da shi, jifa irin ta wulakanci. wannan radda ne barin musulunci ne an gane su amma annabi Musa lokacin da ya jefar da su wannan yana cikin fushi kuma dan waye fushin dan Allah dan abin da ya kamata a ba Allah sai aka zo aka ba dan marake shi maimakon su bauta ma Allah suka zo suna bauta ma dan marake wannan fushi da annabi Musa yayi yayi fushi ne dan Allah mun yi bayani baya akan ta'siri na fushi a abin da ya shafi saki wa fi nuskhatiha hudan wa rahmatun lil ladina hum li rabbihim yarhabun kamata yayin ya zamo tsari na magana lil ladina yarhabuna rabbahum saboda rahabahu ake cewa al-imam ibn jarir at-tabari yace lil ladina hum li rabbihim yarhabun larabawa suna ganin akwai rishin kyautata magana a ce rahabtu lahu ba a cewa rahabtu lahu kamar yadda ba a cewa rahamtu lahu a'a sai ka ce rahabtuhu dan haka Allah ke cewa fa iyaya farhabun wa iyaya farhabun bai ce li farhabu li ba saboda fi'ili ne wanda ya ta'adda bi nafsi bai bukata a sa mashi lam harfi jar har ya kai ma maf'ulun bihi wannan ka'ida ce ta larabci to dan haka me yasa wannan lam ta zo yace menene yarhabun li rabbihim yarhabun bai ce yarhabuna rabbahum ba yace na farko suka ce gabatar da suna da aka yi akan fi'ilin wannan shi ya kawo aka sa lam saboda duk lokacin da aka gabatar da suna akan fi'ili bi ma'ana maf'ulun bihi sai aka gabatar da shi akan fi'ili ka san tsari na jumla na larabci shi ne fi'ili sannan fa'ili sannan maf'ulun bihi. Daraba zaidun amran wannan shi ne tsari. Wal aslu fil fa'ili an yattasila bil fi'li والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفاعل kenan asli tsari kenan shi fa'ili ya zamo ya haɗe da fili maf'ulun bihi ya zamo shine bayan su wa qad yuja'u bi khilafil asli wa qad yaji al maf'ul qabla al fa'il to anan gabatar da maf'ulun bihi da aka yi shi yasa ya rage mashi ƙarfi na ta'addi na wannan farhabuni din li rabbihim yarhabuna din fili ne ya ta'adda bi nafsihi amma gabatar da suna da aka yi sai ya rage mashi ƙarfi da kaman faɗan Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce kissa ta annabi Yusuf in kuntum birru'ya ta'burun kaga ta'burun ru'ya ne amma saboda gabatar da ru'ya din da aka yi maf'ulun bihi akan fi'ili sai ya rage ma wannan ta'addi na wannan fi'ilin ta'buruna din karfi don haka sai aka zo da maf'ulun sai aka zo da lam dan ya ƙara mashi ƙarfi in kuntum bir ru'ya ta'burun aslin shi in kuntum ta'burun ar-ru'ya ba sai an zo da lam ba suka ce to wannan gabatar da shi da aka yi shine yasa aka zo da wannan lam wasu malaman suka ce a'a haka yake zuwa kamar dai yanzu ya zo lirru'ya ta'burun haka nan yake zuwa wasu malaman suka ce a wannan lam da kake gani ba lam ce ba wadda ke hada abu da abu lam ce ta ta'alil in kuntum li rabbihim yarhabun ai suna tsoro kuma tsoro da suke ji min ajili rabbihim ba wai dan wani ba a'a dan Allah ne suke jin wannan tsoron ba dan wani ba kenan lam din nan lamul ajli ce li rabbihim ay min ajli rabbihim yarhabu wanda suna jin tsoro ne saboda Allah madaukakin sarki ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون kenan cikin abin da aka rubuta cikin wannan allunan akwai shiriya da kuma rahma lillazina hum li rabbihim yarhabun ga waɗanda suke tsoron Allah ubangijinsu aka ce nan abin da ake nufi mutanen annabi Musa ne saboda su aka turo annabi Musa ya karantar da su attaura ko kuma a'a wannan yana nuna abin da ke cikin attaura ya amfanin shi shiriyar shi ta gangaro har zuwa al'umma na annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suka ce a'a wannan kawai banu isra'ila ake ma magana wasu malaman suka ce a'a banda banu Isra'il hammu ta shafe mu, saboda ai wasu ababe wanda ke shar'u man qablana ne, suna zama ba shar'un lana, shari'a ta waɗanda suka gabace mu, ita ma tana zamowa shari'a ce gare mu. Wa fi nuskatiha hudan cikin abin da aka rubuta akwai shari'a. Shari'a ga banu Isra'il wasu haka suka ce. shiriya ga banu Isra'il da mu al'umma na annabi ba. Saboda in ka kalli ayoyi aya wadda ta zo tana magana akan al-qisas. Za ka ga ana magana ne akan at-taura. Allah cewa yayi wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها مكا وجبتا مسسو بني إسرائيل فيها أتكن التوراة أن النفس بالنفس وان كشري أكشيش والعين بالأنف بالعين وان دي فدا وان إدو أفدا مشي والأنف بالأنف وان دي فدا وان حنتي أفدا مشي حنفي hanci wal udhuna bil udhuni wanda ya fidda ma wani kunni a fidda mashi was sinna bis sinni wanda ya cire ma wani hauri a cire mashi wal juruha qisas in rauni kama mutum a yi mai ramuwa daidai da yadda ka yi mashi rauni wannan a cikin mene a at-taura shari'a mu ta musulunci me ake kan shi abinda aka ambata wannan aka ce yana cikin attaura shine hukunci a cikin shari'ar musulunci yanda kai a yi maka haka nan to wannan ne ke nuna wanda suka ce aya gaba ɗaya ce sai ababe wanda shari'ar mu ta zo da gyara akan shari'ar su bismillah
واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
Allah madaukakin sarki yace wa ikhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina Annabi Musa ya zabi cikin mutanen shi ya zabi mutum 70 saba'ina rajulan ya zaɓi mazaje guda saba'in daga cikin mutanen shi limiqatina saboda alkawarin da muka yi don haɗuwa da shi a lokacin da muka yanke alkawari da shi na haɗuwa falamma akhadathumur rajifatu lokacin da girgizar ƙasa ta kama mutanen nan da annabi Musa ya zaɓa, ƙwada rabbi sai annabi Musa ya ce, “Ya Allah, laushi ita ahlaktahum min qablu wa iyayi, da ka so da suka hallakar da mu kamun wannan lokacin, wa iyaya da ni kaina. atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna Allah zaka halakar da mu sanadiyan abinda wawaye daga cikin mu suka aikata na bautan dan maraki ko abin da ya kama da haka in hiya illa fitnatuk Allah ba komi bane jarabawa ce fa daga gare ka tudillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u wannan jarabawa kana fatar da wanda ka so da ita kana iya shiryar da wanda ka so da ita anta waliyuna ya Allah kai ne majibincin lamarin mu faghfir lana Allah ka yafe mamu warhamna Allah ka ji tausan mu wa anta khairul ghafirin Allah kai ne fiyayyen mai yafiya wa ikhtara Musa qaumahu اختار فعل ماضي اصلين شي اختيار تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الفا تيزم اختار اصلين شي اختيار من واو او ياء بتحريك اصل الفا ابدل بعد فتح متصل to don haka kasancewa shi ikhtiyara ana samun iskaliya lokacin da ka zo wajen ismul fa'ili nashi da ismul maf'ul nashi in ya zamo ikhtiyara ne ismul fa'ili ikhtayiru ismul maf'ul اختياروا مفعول به in ka zo fid da ismul fa'ili sai ya zamo mukhtayaru ismul maf'ul mukhtayiru ismul fa'il to lokacin da ilabi ya shige shi shine aka maida wannan ya ta zamo alif to a wannan lokacin ake samun rikici in nace al-mukhtaru wanda ya zaba ne ko wanda aka zaba wannan ɗaya daga cikin tasiri na ilimi na sarfu kenan a wajen rufewa ma'ana yanzu ma ka ce al-mukhtar al-mukhtar wanda aka zaba ko wanda ya zaba in ya zama mukhtayar ne asalin shi wanda aka zaba in ya zama mukhtayir ne asalin shi shine wanda ya zaba to dukka wannan ilal shi ya kawo wannan rikicin don haka asalin ikhtara ya zaba wa ikhtara Musa qaumahu annabi Musa ya zabi qaumahu mutanen shi nan ana nufin cikin mutanen shi واختار موسى من قومه annabi Musa ya zaɓi min qaumihi daga cikin mutanen shi saba'ina rajulan mutum saba'in malamai suka ce wannan qauma din mansub ne bi naf'il khafid nasaba aka mashi saboda an jaye harafin jarra kaman faɗan mawaƙin laraba da ya ce ta murrunan diyara wala ta'uju kalamukumu alayya idan haramu ay ta murruna bidiyari wala ta'uju ku wuce gidana ba za ku shigo ba ba za ku zo ba saboda karamci na larabawa in haka kuka yi kau ku zo gari ba ku zo wurina ba kalamukumu alayya idan haramu in maku magana ya zama haram aslin shi tamurruna bidiyari wannan tamurruna diyara kinan diyara nan sai zama mansubun ne fi naf'il khafidi wa ikhtara Musa qaumahu ay min qaumihi kamar yadda aka ce tamurruna diyara annabi Musa ya zabi mutum 70 daga cikin mutanen shi limiqatina saboda alkawari da muka yi da annabi Musa wani alkawari ne zai bayyana falamma akhadathumur rajfatu lokacin da girgizar ƙasa ta kama su to anan zaka gani wani alkawari ne aka yi tare da su na farko malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya ce ya tara banu Isra'il dan su je su tuba ga Allah ta bautattan maraki da suka yi wanda samiri ya yi musu na zinari su je su yi tuba ga Allah maɗaukakin sarki wannan kenan wasu malaman suka ce a'a shakka ke da kwai cikin banu Isra'il cewa annabi Musa yana magana da Allah sai Allah ya ce tsamo mutane daga cikin zaɓaɓɓi cikin mutanen ka guda saba'in in Allah ya yi maka magana za su iya su ji to ana zuwa da suka ji maganar Allah sai suka ce wa irkultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jara da suka ji magana Allah suka ce a'a to tun da dai haka ne ga magana Allah mun ji annabi Musa ba ma muyi imani da kai cewa Allah ya aiko ka hatta nara Allah jahra sai mun ga Allah kirikiri to a wannan lokacin fa akhadhatu musaiqatu sai tsawa ta kama su tare da girgiza to shine yasa wannan ne miqat wanda aka hado da su akan shi wani taujihin na malaman tafsiri suka ce a'a annabi harun ne yana zuwa daga kwantawa kawai sai ya rasu annabi Musa yana kowa ma bani Isra'il sai suka ce ai shi ya kashe annabi Harun dan saboda yana hasada shi yana kaza da kaza da kaza bani Isra'il ba ruwansu su cutar da annabawa su yi abin da suka ga dama dan haka wani dan adam yanzu dan an ce Isra'il ta yi kaza da kaza da kaza ga Falistinawa wanda ya san bani Isra'il bai kamata yi mamakin haka nan ba mutane ne wanda Allah ya yi su na daban wajen bauɗe ma Allah wajen rishin imani wajen bushewar zuciya wajen rishin alkawari wajen rishin mutunci kadiba annabi Musa yadda ya musu kaka kadiba irin ababen da suke saka mashi da shi suka ce ai shi ya kashe ba Harun din a ƙarshe sun yi nadama to ya tattara su don ya nuna masu ba haka ba ne maganganu da yawa a cikin menene ya sa annabi musa ya zaɓi waɗannan mutane menene ya sa wannan girgizar ƙasa ta same su akwai maganganu da yawa wasu malaman suka ce a'a da dai ya je karɓan wannan a taura ɗin ne ya tafi tare da su واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة لوكتن دا جرجزة كفا تكامس تو أولا لوكتن النبي موسى يتي ربي لو شئت أهلكتهم من قبل إن يزمنا هلكا وجرجزة كفا ألا دا كفا كفا تجرجزة دسو in ya zama na dabbautan ɗan marikin nan ne suka yi Allah kana iya hallaka su lokacin da suka zama suna bauta ma wannan ɗan marikin ba sai lokacin da na zaɓo zaɓaɓɓi daga cikin bano Isra'il ba Allah ka yi mamu rif kinan da ka so laushi ita Allah da ka so a halaktahum da sai ka hallakar da su min kablu kamun wannan zuwa namu wa iyaya da ni kaina ya Allah a tuhlikuna Allah yanzu zaka halakar da mu bima fa'ala sufaha'u minna dan abinda wawaye daga cikin mu suka aikata shine wanda suka yi dan marakin shine samirai da wanda suka bauta ma dan marakin annabi Musa yana roƙon Allah yace Allah kakka halaka mu wannan istifham ne wanda addu'a ce annabi Musa ke yi ya Allah kakka hallaka mu bima fa'ala sufaha'u minna atuhlikuna yanzu Allah tare da jin kanka tare da rahmarka tare da ba ka daukan laifin wani ka aje ma wani tare da haka kuma zaka hallakar da mu bima fa'ala sufaha'u minna saboda ababan da wawaye daga cikin mu suka aikata Allah kakka aikata mu haka wannan ke nuna in mutane suka zo da wani abu na mugun abu ko saban Allah to in Allah ya tashi hallakar da su a iya hallakar da su da mutanen kirki da ke tare da su wannan anan duniya kenan in aka je lahira a wannan lokacin ne za a bambanta waɗanda suke mutanen kirki da wanda suke ba mutanen kirki ba don haka wasu musibu wanda za su rinka samun mutanen kirki a yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa duk wata musiba wanda za ta zuwa akwai wani mugun abu wanda mutane suka aikata wanda ya jawo wannan musiba wama asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum duk wani abu wanda zai same ku na wata musiba fa bima kasabat aydikum yana daga cikin ababan da hannuwanku suka aikata maku ne suka jawo maku wa ya'fu an kathir Allah madaukakin sarki ma yana yafiya da yawa ne ba kowane abu ne yake kama ku da shi ba wasu Allah kyale ku yace walau yu'akhidhu Allah walau yu'akhidhu Allah an-nasa bi zulmihim ko bima kasabu ma taraka alaiha ko ma taraka ala zahriha dukkan su ayoyi ne min dabba da Allah madaukakin sarki yana kama mutane da abin da suka yi na zalunci da ba ka ganin mai yawo a ban kasa sai ya hallaka mutane gaba daya walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah madaukakin sarki yana jinkirta musu ne har wani lokaci wanda Allah ya ambata shi ya yanke lokacin hallakar da mutane a wannan lokacin fa idza jaa ajaluhum fa inna Allah kana bi ibadihi basira in ajalin su yazo na hallaka su to Allah yana ganin abin da bayan shi suke aikatawa kuma yana ganin su ba za su iya bace mashi ba واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك wannan jarabawa kace ya Allah daman ai lokacin da Allah annabi Musa ya tafi ganawa da Allah Allah ya nuna masa cewa mun fitini mutananka فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري Allah ya ce, mun fitini mutanenka bayanka ka tai ka bar su, amma ga abin da Samiri ya zo ya yi, ya yi masu ɗanmaraki suna can suna bauta mace. Sai Allah ya dangana cewa fitina waɗannan mutane Allah shi ne ya yi, don shi ya ƙadarta wannan fitinai. wannan ke nuna maka abin da ahli sunna suke kan shi na cewa Allah shi ne yake halitta ayyukan bayan shi ko da ayyukan nan ba masu kyau ba ne akwai abin da Allah ke so ya kasance kadaran ko da bai san shi shar'an akwai abin da Allah ke son ya kasance kadaran wa shar'an abinda Allah ke so ya kasance a kadarce yana yiwa Allah ya hana shi saban Allah da munanan ababe wanda ke faruwa a duniya Allah bai san su a shar'ance Allah bai san a shagiya bai san ayi ababe wanda ba su da kyau to amma wa ya halicci waɗannan ababen wajen ahli sunna Allah dai ne shine ya halicce su mu'tazilawa sai su ce a'a duk lokacin da za ka ganin sharri qadariya kenan kawai ba Allah ya yi shi ba da kaga sharri to nemo mai shi ba Allah ba ba Allah ya yi shi ba to wannan ana ce musu alqadariya wasu batattu ne daga cikin al'ummar musulmi wanda su ba su yarda Allah zai iya halitta sharri ba wannan ya fito ne daga at-tahsin wa at-taqbih al-aqli wajen mu'tazilawa duk abinda hankali ya ga mai kyau ne to mai shine mai kyau duk abinda hankali ya ga mummuna ne mummuna ne Allah kuma bai aikata abu sai mai kyau to sai suka ce duk abinda kaga ba mai kyau bane to ba Allah ya kadarta shi ba shine balarabe rakumin shi ya bace ya zo wajen ba mu'tazili wanda bai yarda da Allah zai kadarta abu wanda yake mummuna ba yace iman addu'a an sace min rakubi ya daga hannu yace Allah wannan bawanka ne ga rakumin shi nan an sace sace rakubi abu ne mai kyau ko mummuna abu ne mummuna so to su a wajensu Allah bai aikata mummuna Allah wannan mutum an sace mai raƙumi Allah baka nufi a sace raƙumin nan ba saboda su ba su yarda cewa Allah yana yin abu wanda yake ba mai kyau ba zai kadarta abu wanda yake ba mai kyau Allah ga bawanka an sace mashi raƙumi kuma ba dan kayi nufi ba aka sace raƙumin nan sai ce dakata dakata sai an jima ya ce mine ne ya ce addu'a bai so ya ce don mi ba ka maka addu'a ya ce to in ya zama na an sace raƙumin Allah bai so a sace shi ba to yana yi wa Allah ya so a maido shi a ki maido shi ka gani mutum ne wanda bai yi ilimi ba amma ya so ba mai ilimi amma ya kauce ma hanya ta gaskiya ya lakkana mashi darasi a wajen bangaren aqida to nan Allah ya ce fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-sabiri mu muka batar da mutananka bayan ka baro wurin mu muka batar da su ai mu muka kadarta su bata kenan nan Allah ya kadarta su bata sai suka bata Allah zai iya kadarta abinda bai san shi a shari'a an gane to kadarta shi da yayi dan ya jarabi bayi daman dai bai zalunce ka ba ya nuna maka abin da yake hanya ta daidai ya nuna maka hanya wadda take ba ta daidai ba to in ka bi hanya wadda ba ta daidai ba ya kazarta amma bai zalunce ka ba to nan lokacin da Allah ya ce kad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-sabiri kenan nan annabi Musa ya ji Allah ya ce shine ya jarabce su to anan shine Allah annabi Musa ya kara maimaita wannan jarabawa yace in hiya illa fitnatuk Allah ba komi bane sai dai fitina ce jarabawa ce asalin alfitnatu shine a jarabci abu asalin zinare a dauke shi a sa cikin wuta dan mai kyau da mara kyau su sha bamban shine fatantu zahaba in ya zama da makeri ya dauki zinari ya sa wuta lokacin da ta narke a wannan lokacin in akwai magshusha wadda aka ɗauko wani jan ƙarfi aka haɗa da ita to a wannan lokacin da an narka mai kyan za ta sha bamban da wadda take ta banza ce to sa ta cikin wutan nan kamar jarabawa ce don a gane mai kyau da wadda take ba mai kyau ba alfitnatu shine jarabawa in hiya illa fitnatuk jarabawa kace ya Allah tubillu biha man tasha'u wa tahdi man tasha'u in kai jarabawa wani ya bata sanadiyar wannan jarabawan tudillu biha man tasha ka fatar da wanda kaso da wannan jarabawa wa tahdi man tasha Allah ka shiryar da wanda kaso da wannan jarabawa anta waliyuna ya Allah kai ne mataimakin mu kai ne mai daukan nauyin lamarin faghfir lana ya Allah ka yafe mu laifukan mu warhamna Allah ka tausaya mamu wa anta khairul ghafirin imma akwai wani mai yafe ma wani dan adam to Allah ka kai ne mafificin wanda ke yafiya dama in ya zama zunubi ne wanda aka ma Allah to ba wanda ya isa ya yafe maka wannan zunubin to amma akwai laifi wanda ke shiga tsakanin dan adam da dan adam wasu mutane suna da yafiya wasu mutane suna da ruko to mutane masu yafiya ana son su yafiyan nan kuma daraja take ba mutum bai da riko da an yi abu ya wuce aka bashi hakuri sai yayi hakuri ya yafe to ana son wannan in akwai mutanen da suke da wannan karamci to Allah shine fiyayyen masu yafewa anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin Allah kai ne fiyayyen mai yafiya
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون
النبي موسى عليه السلام يتقبل الدعاء yace ya Allah waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah yace ya Allah ka rubuta mamu ka kadarta mamu hasanatan kyaukyawan abu fi hadhihi dunya a wannan duniya wa fil akhirah Allah ka kadarta mamu alkhairi aljanna alahirah inna hudina ilaik Allah mu mun tuba zuwa gare ka qala sai Allah madaukakin sarki yace azabi usibu bihi man asha azaba ta wanda na so nake samar da ita gare shi wanda na so nake azabtar da shi wa rahmati wasi'at kulli shay rahmata kuma ta yalwace komai fasa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zaka wannan rahma din da sannu zan wajabta ta zan kadarta ta zan bada ta sa'aktubuha lil ladina yattaquna wadanda suka kiyaye dokoki na Allah wa yu'tuna az-zakata wadanda suke bada zaka nan ko wadanda ke tsarkake kawunansu wallazina hum bi ayatina yu'minun waɗanda suke imani da ayoyin mu inji Allah su ne zan ɗauki rahama ta in ba su kyautatawa ta zammawa waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah annabi Musa da yake ci gaba da addu'a yace ya Allah ka kadarta mamu hasanatan kyaukyawan abu fi hadhihi dunya a wannan rayuwa ta duniya wa fil akhirah da kuma lahira din wannan ke nuna mafificiyan addu'a wadda take mai hade komi da komi ba kaman kace rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allah ka ba mu kyaukyawa a duniya, ka ba mu kyaukyawa a lahira. In ya zama na Allah ya baka kyaukyawa a duniya, talauci ya tafi, bacin rai ya tafi, rishin lafiya ta tafi, duk abin da ka sani mummuna ya tafi. In Allah ya baka kyautawa a nan duniya. duk abin da yake mummuna ne ya tafi ya barka abin da yake kyaukyawa ne kake burin shi a wannan duniya kuma zai zo maka shine waqtub lana fi hadhihi ad-dunya hasana wanda Allah yace rabbana atina wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allah ya baka kyaukyawa shine ya baka duk abin da kake so ya tunkuɗe maka duk abin da baka so shine ya baka kyaukyawa kenan Allah ka ba mu kyaukyawa bi ma'ana ka kawo mu dukkan alkhairai Allah ka ba mu kyaukyawa bi ma'ana ka tunkuɗe mu dukkan abin da ba mu so nan a nan duniya da kuma lahira ba ka samun wata addu'a wadda ta kai wannan dan haka Allah madaukakin sarki a cikin wata sura yace ula'ika lahum nasibun mimma kasab wannan suna da rabo na abin da suka aikata wanda suke aikata haka fasa'aktubuha lil ladina yattaquna waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirah inna hudna ilayk suka ce ya Allah mu mun tuba gare ka hudna ay tubna ilayk wasu malaman suka ce daga nan ne aka samu kalima ta yahudu saboda sun ce hudina ai mun tuba zuwa gare ka daga wannan hudina din ne aka ɗauko kalimar yahud wasu malaman suka ce a'a ba daga gare shi bane daga yahuza ne ɗaya daga cikin ƴaƴan annabin Allah Yaqub nan aka ɗauko yahud sai aka juya wannan zal sai aka maida shi dal inna hudina ilaik Allah mun tuba zuwa gare ka wannan duka yana nuna maka kima ta addu'a annabi Musa fa addu'an nan da ya shiga girgizar ƙasa ce ya gani ya shiga addu'a don haka dukkan abin da ya tunkari ɗan adam a wannan duniya ba ka da wata mafaka sai ka koma ma addu'an nan abin da ya annabawa duk lokacin da za ka ganin wani mugun abu ya taso wanda za ka ga kamar babu mafita sai ka ga annabi bai sare ba ga fir'auna baya ga teku a gaba suka ce an gama kawai annabi yace kalla inna ma'i rabbi sayahdi mutum kifi ya hade shi maimakon ya sare cikin zai rinka roƙon Allah ya rinka tasbihi kifi ya zo ya amaye shi in ka kalli imani na annabawa da yadda suka san Allah to shi ke sa sai ka ga ko da irin abin ya kamata a ce sun yanke kamna ba su yanke kamna haka ya kamata mutum mai imani na gaske diyan da kaga duniyar ta dinki ba gabas ba yamma kawai na allaka la kana da Allah madaukakin sarki mai karba addu'a wanda kuma komi a hannun shi yake abinda kake ganin bayyiyuwa ma Allah yana iya sa shi ya yi kai dai rike addu'an Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Allah ba wani abu wanda yake da sauki sai abin da ka samu shi saukin wa anta taj'alul hasna idza shi'ta sahlan Allah kana sa abu wanda yake mai wahala ma in ka so ka maida shi mai sauki komi a hannun Allah yake dan haka annabawa da abu yazo sai su fuskanci Allah da addu'a kenan yawaita addu'a a dukkan abin da zai zo ma ɗan adam wannan yana nuna kasan Allah wannan yana nuna ka yarda da Allah yana iyawa wannan yana nuna aikata abin da Allah ya umarce ka da shi lokacin da ya ce ud'uni astajib lakum واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال أولا لوكة سي الله مدوكة سركية عذابي أصيب به من أشاء azabata ina samar da ita ga wanda na so wanda na so zan azabtar da shi masu laifin ma ba kowa ba ne Allah ke azabtar da shi wannan zai yi mai yafiya in kaga Allah ya azabtar da kai sai ka mazamo kangararren mutum amma in kaga yadda Allah ke raba kyauta ta shi aiki ba kama yi ba a baka ladan shi ba ka yi ba a baka ladashi in ka yi mummuna a baka ɗaya in ka yi kyaukyawa a baka goma in ka yi niyyar mummuna ka bari Allah ya rubuta maka kyaukyawa in ka yi kyaukyawa a baka goma in ka yi mummunan ɗaya kaɗai za a baka to kaga rahama Allah tana da yalwa sosai واكتب لنا في هذه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء رحمتا تاحتي دكا كومي التي فسأكتبها للذين يتقون رحمة ورحمتي وسعت كل شيء رحمتا تايلوة دكا كومي ما لم يسكتي نمي أجنفي أنا نفهم كوا ماذا أجد أوسان شكينا wasu suka ce wannan aya tana nufin anan duniya za ka ga momini ya ji daɗi kafiri ya ji daɗi wani lokaci ma kafirin ya fi mominin more marayuwa kuma Allah yana ganin kafirin nan ya kangare mashi yana abin da ya ga dama kuma Allah ya yi ta ni'imta shi ba tare da ya yanke mashi jin daɗi ba ba tare da ya hallaka shi ba wannan yana nuna si'a ta hahama ta Allah wasi'at kulli shay kenan fa sa'aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna zakka wannan rahama din in ya zama da tayar wace komi da komi to in aka je lahira haka wasu malamai suka ce za a keɓanci muminai da rahama ta Allah don haka wasu ke fasarta ar-rahman mai gaman makyauta wanda a nan duniya zai ba momini zai ba kafiri in ya ga dama zai iya yalwata ma kafirin ma wanda ya kangare mashi don jaraba shi ya kuntata ma mominin wanda ya imani da shi shi ma don jaraba shi don haka suke cewa rahman mai gaman makyauta Ar-Rahim sai su fadar shi da cewa mai keɓantattar kyauta a lahira. Tare da malamai sun ce wannan da wancan duka yana zuwa da ma'anar wani shi. Fasa aktubu halin ladina ya tafona wa yi zaka waɗanda suke ba da zaka. Malamai suka ce a nan zaka ana nufin zaka tsarkake rai kyautatawa tsakaninka da Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki yace qad aflaha man zakkaha duk wanda ya tsarkake kanshi ya rabauta to wannan zaka din ita ce ake nunawa anan suka kara karfafa wannan magana da cewa wannan sura ce wadda take al-makkiyya ba sura ce madaniya ba ita kuma zaka an wajabta ta ne a Madina wasu malaman suka ce a'a ya haɗe duka kyautatawa wajen aiki tsakaninka da Allah da kuma ɗaukar dukiyarka ka bada don ka tsarkake wannan dukiyar ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون da waɗanda suka kasance suna yin imani da ayoyinmu
الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
minti nawa ke gare mu
minti kutura wajen kamfa saba'in da ci gaba ya ana iya zama na ana iya tsaraka
minti bakwai wa rahmati wasi'at kulli shay فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون sai Allah yake su wane ne waɗanda suke yin imani da ayoyinmu الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل سوني وأن سكي بن الذين يتبعون الرسول النبي ما أيكي النبي الأمية wanda yake bai rubutu bai karatu ko kuma wanda yake dangantuwa da makka الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجيل يجدونه يجدونهم في التوراة والإنجيل wanda suke samun sifofin shi a cikin at-taura da kuma al-injil at-taura littafi wanda aka ba annabi Musa wal injil da littafi wanda aka ba annabi Isa dukkansu akwai sifofi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a cikinsu ya muruhun bil ma'rufi shi wannan annabi yana umarninsu da ababe wanda suke masu kyau wa yanhahum anil munkari yana hana su ababe wanda suke mummuna wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halitta musu ababe wanda suke daɗaɗa ko tsarkakakku ko wanda suke halal wa yuharrimu alaihimul khaba'if kuma yana haramta musu ababe wanda suke munana wa yadau anhum israhum kuma shi wannan annabi yana aje masu nauyi dake gare su na shari'a wal aghlal da kokumi mari wanda suke yayi masu da baibaya allati kanat alaihim wanda suke a kansu fallazina amanu bihi wadanda suka yi imani da shi wannan ma'aiki wa azzaruhu wa nasaruhu suka taimaka mashi suka bashi agaji wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar ga annabi ula'ika humul muflihun waɗannan su ne waɗanda za su rabauta a lahira. Allabi na yattabi'unan rasulan nabiyyal ummiyyal labi, waɗanda suke bin ar-rasul shi ne ma'aiki. Annabi shi ne annabi. Bambanci tsakanin ar-rasulu wan nabiyyu wane ne ake ce ma ar-rasulu wane ne ake ce ma annabi abin da yafi shahara zaka ga sai a ce annabiyu shine wanda Allah ya ba wahayi amma ba a ce ya isar ba dan yayi aiki da abin da Allah ke ce mashi ibari wai ba dan ya isar ba shine ake ce ma annabi wanda yake ar-rasul shine wanda aka yo mai aika aka ce mashi kuma ya isar da wannan aikan wannan shine yafi shahara kuma wannan ra'ayin yana da rauni saboda annabi adam annabi ne ba rasul bane saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi ya nuna cewa annabi Nuh shine farkon ar-rasul wa huwa awwalu rasul annabi Nuh kenan shine farkon ma'aiki annabi Adam annabi ne wane ne ke isan ma'ayan shi sako na Allah shine kenan in kace annabi ba a umarce shi da ya isar ba wannan akwai abin dibawa ciki dan haka ma Allah ke cewa wa ma arsalna من قبلك من رسول ولا نبي وما أرسلنا بما أيكوبا من قبلك كامن كي من رسول ولا نبي kenan ba mu aiko wani ma'aiki ba ko wani annabi kenan annabi ana aiko shi wannan ya nuna kenan annabi ana aiko shi to mafi rinjaye wanda malamai ke rinjayar da shi shine annabi dai wanda aka aiko shi amma ya bi kan shari'a wani annabi wanda ke gaban shi ar-rasulu wanda aka aiko shi da shari'a ta daban to yanzu har wannan din ma adam shari'a wa yake bi shi ma kaga akwai abin dibawa ko na'am to akwai maganganu da yawa a cikin bambanci tsakanin annabi da rasul kun dai ga yadda muka samu kanmu ga doguwar aya ga bayan da za mu yi lokaci ya kawo mamu amma akwai maganganu ibn taymiya yana da littafi annubuwat duk yayi bayanin waɗannan ababe wanda aka ce wajen bambanta tsakanin annabi da ar-rasul annabi al-ummi alladhi al-ummi aka ce wanda bai karatu bai rubutu annabi bai rubutu Allah ya ce wala takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun ba ka rubuta shi da hannunka idan lartaba al-mubtilun mabannata za su iya su yi shakka cewa kenan kai ke kirkira abin da kana rubutawa annabi bai rubutu ummi ne me yasa ake ce ma wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba sai a ce mashi al-ummi malamai suka ce nisba ne ila ummihi zuwa mahaifiyar shi yanda mahaifiyar shi ta haife shi bai canza akan haka ba kina dangana shi ne ake ga mahaifiyar shi yanda aka haife shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an to haka bai gusa daga nan ba sai a ce mashi al-ummi to in aka ce mutum al-ummi zagi ne amma wajen annabi sharaf ne daraja ce ga ma'aiki wanda bai taɓa karatu ba bai taɓa rubutu ba ya zo da alƙur'anin nan wanda in aka ce ma za ka haddace shi kaka kake yi har yanzu ya gagara sannan ya zo da wasu ababe har yanzu ana fiddo ababe na mu'jizat zai baka labarin kamun halitta ya baka labarin ƙarshen halitta wasu ababen ma da ya ambata su sai yanzu ne ake gano su kuma bai taba zuwa makaranta ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba wannan shi ake ce ma al-mu'jiza to wannan annabin al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal injil wanda suke samun shi yana rubuce a cikin littattafan su in ba yahud ba yahude ne ka karanta a cikin at-taurat ga sifa ta annabi gata gata in kai ba nasari ne ka karanta a cikin al-injil har qur'ani ma yazo mamu bushar bishara da annabi isa alaihi salam zai mabanu isra'il ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu ahmad ina maku albishir da wani manzo wanda zai zo bayana har sunan shi ya faɗa shi ne ahmad annabi ya ce kuma ina da sunaye guda biyar ɗaya daga ciki ahmad din nan ya murhum bil ma'ruf shi annabi yana umarninsu da ababe wanda suke masu kyau wa yanhahum anil munkari yana hana su ababe wanda suke mummuna wa yuhillu wannan qira'a ce wa yahillu ita ma qira'a ce ana cewa halla kaza ana ce mashi a halla kaza in yuhillu ne kenan fi'li madi na shi a halla ne yahillu kenan sai ya zamo ماضي ناشي حل يحل إن يحلني ماضي ناشي أحلني wannan yana nuna yana maida masu abin da da haramun ne gare su ya maida masu shi halal shi ne ya hillu yake nuna wannan ha la la sai an kalli mubari'in shi ne ake gano me yake nufi. In ka ce halla ya hillo, to nan ya halitta ne. Amma halla ya hullo ya warware abu wanda yake kulle. Halla ya hallo ya sabka akan abu. Allah madaukakin sarki annabi Musa na ta wahlul uqdatan min lisani ha ka warware dauri dake ga harshe na kaga wahlul to in ka zo wajen muzari'in shi sai ka ce halla ya hullu ya warware kenan in ka zo wajen abu wanda yake na saukakkan abu ne za ka ce halla ya hallu ba ya hullu ba to wannan wajen muzari'in shi ake gane me yake nufi yana da ma'anoni kawai guda uku akwai warware abu akwai sabtakan abu akwai halitta abu yaya za ka gano su in ya zamana na sauka abu ne to za ka iya cewa halla ya hallu wa halla ya hullu ya sauka kenan in ya zama na warware abu ne ban ma kaɗai kake mashi halla ya hullu in ya zama na halittawa ne muzari'in shi ya hillu zai zama ba ya hullu ba ba ya hallu ba saboda iskaliya ta wannan kalima sai suka zo da wake shi don ta sa shi aka suka ce mudari mudari uhallafta wa thumma idha ata bi ma'ana nuzulifham wa kun muta'ammila fa in ja bi ma'na al-fakki udhmum wa la tafid وبالكسر في ضد الحرام تحصل أغاني مضارع حل افتح وضم إذا أتى بمعنى نزوله إن yana nufin abu ya saukakan abu ne to mudari'in nashi kana iya mashi fatha kace halla ya hallu halla ya hullu idza ata bi ma'na nuzul ifham wa kun muta'ammila idza ja bi ma'na al-fakki in yazo dan warware wani abu udmum wala tazi suka ce halla ya hullu uqdatan
Allahu akbar wa bil kasri fi dhidd al haram tahassala in kace ya hillu to kana nufin ya halitta kadai wannan kuma halitta abu kishiya ce ta haram Allah wa yahillu lahum at-tayyibat wannan qira'a ce wa yuhillu lahum at-tayyibat shi ma wannan qira'a ce wannan ya shafi madi ne da shi yana halitta masu ababe wanda suke dadada ko ababe wanda suke shari'a ta zo da halittinsu wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith ya haramta masu ababe wanda suke ba su zo ta hanya halal ba ko kuma ababe wanda suke ba masu daɗi ba ba masu kyau ba a nan yana halitta masu ababe wanda suke daɗaɗa daɗaɗa a kallon suwa yana haramta masu ababe wanda suke munana ko ababe wanda suke ba masu kyau ba a kallon suwa aka ce to larabawa a nan sai a kalli menene ya stakbiro na hu menene larabawa ke ganin shi wannan kai bai kamata a ci shi ba su aka saukan mu alqur'ani to dan haka in suna ganin abu abin tsantsane ne ba abinci bane to wannan bai halitta ka ci shi saboda min alkhaba'is in wata dabba ce kaga ba a cinta to kai kai ka zo ka ce zaka ci ta in suna tsantsaninta kenan yahillu lahum at-tayyibat datan yahudiyawa an harafta masu cinkice datan yahudiyawa suna da tashri'at wanda suke masu tsanani a kansu wasu dabbobin an haramta masu cinsu wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufr wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببقيهم وإنا لصادقون wannan dukkan su haramun ne ga ahlul kitab cin kice cin abu kaza amma mu al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi yana halitta mu waɗannan ababu kuma duk abu wanda yake khaba'is ne bai mummuna ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu ce shi kenan anan ana kallon abu in ya zamo ɗabi'a al'ada tana ganin wannan abu mustakbar ne to wannan ba a ce shi don haka ake hana bozuzu yanzu mutum zai zo ce ya so ya kuda ya ci ya samu bozuzu ya samu ya ci waɗannan ababe ne wanda ɗabi'a ta ɗan adam tana ganin su wannan abu ne na kazanta mutum ya ci tsakaka mutum ya ci kaza to wannan ana ce musu khaba'if saboda ɗabi'a tana nuna tsantsanin wannan abu wa kullu ma ata wa lam yuhaddadi bi shar'i kal hirzi fa bil urfi hududi inda aka ce an haramta muku khaba'if munanan ababe ko wanda ba su da kyau ko ba su da dadi ko kuna ganin kazanta su sai a ce dami dami sai a ce kalli al'ada menene take gani cewa kazanta ne mai cin shi ana ɗaukar shi wani iri ya zama da mafiya yawan mutane suna ganin haka ba wasu kabila daga cikin kabilu ba akwai ni ban san wani irin kabila ne bare bare da wasu gigar mu bai cin wara maye ne ilani ko eh ilani ah kinan sirrin ke sa wasu mutanen suka ga an yi fa za su ce to kaga yanzu wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je yaki sun yi wajen wata suna cin fara to kuma ka ga yanzu ba abin da mata ke jaraba kama fara to ka ga hada maza in ji alhaji sa'id to ka gani yanzu wannan waɗansu mutane ne daban wanda suke ganin wannan abin muƙazzar ne inda amma sauran mutane ba su gane shi to kenan za a diba al'ada in ta kusa haɗewa to wannan sai a ɗauke shi wannan to amma yanzu tsutsawa ke cin tsutsa
sai dai shi ba ha shinuwa ko a su wannan kuma ai Allah ya yarda da su su ina ga ba wani abu a duniyar nan wanda suka bari ba za su ci shi a tsakaka to kaga to kaga wannan dukkan su ai laraba suna kallon su min al-khaba'is da tsutsa da wannan ababe da kwari wannan dukkan su wannan haramun ne cin su saboda minal khaba'ithi wa yadha'u anhum israhum Allah ya aje musu nauyi wanda ke kansu na hukunce hukunce banu isra'il in kai fitsari ya taba maka kaya sai dai ka yanke rigai in kai laifi kuka yi laifi sai a sa maku takobi a baku ku kashe kawunan ba shi da qur'ani yazo da shi ba fatubu ila bari'ikum ku tuba ga Allah mahalicin ku faqtulu anfusakum ku kashe kawunan kaifa tuba ku tashi ku kashe kawunan ku zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum to wannan dukkan su annabi da yazo sai aka shafe wannan tashri'at wanda suke isr ne al-isr shine abu wanda yake mai nauyi wal aghlal da qukumi sune mari wanda suke suna dabaibaye ku su hada ku shakat na hukunce hukunce allati kanat alayhi alladhina amanu bihi wanda suka yi imani da shi shi wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa azzaruhu suka bashi agaji wa nasaruhu suka taimaka mashi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'a suka bi haske wanda aka saukar da shi ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dan Allah ya ce kad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin haske da littafi wanda yake mabayyani dukkan shi dai alqur'anin ne ya zo muku daga Allah wattaba'un nura alladhi unzila ma'a waɗanda suka yi haka ulaika humul muflihun waɗannan sune za su rabauta a lahira al-falah shine abinda kake tsoro ka tsere mashi abinda kake so ka same shi sai a ce aflaha fulan fulan ya ci nasara ula'ika humul muflihun waɗannan su ne wanda za su rabauta a lahira ya zama da sun tsira da wutar daga wutar jahannam ya zama da sun samu aljanna wadda suke nema a nan dai a gurguje haka za mu tsayawa akan wannan aya wadda ya kamata a ce an iya mata zama da yawa wannan aya tana ɗauke da hukunce-hukunce wanda ya kamata a ce an mata zama da yawa don haka na so da in farko kan mu shige ta amma tun da an riga an gama insha Allah in Allah ya sa akwai dogon kwanaki yana yiwa Allah ya ƙara mai dogo kanta in kuma shi kenan shi kenan anan za mu dakatawa sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama naltaqi nastawdi'u Allah dinakum wa amanatikum wa khawatim a'malikum ala khairin naltaqi subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin in akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a karba